الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما لينا كاو دليلي وديك نون تشوى أيكة أبو وأن ألا يؤمرني لسوء ينا قبل برن أبو وأن ألا يحنى تزيكي تشوى نترى تشوى ترك المحظور لا يكون قربة ما لم يقارنه فعل المأمور duk wani abu da za ka bari da Allah ya ce a bari ba zai iya zama ka samu kusanci da Allah ba don kamar abin sai ya haɗu da wani abu da Allah ya umarni da shi wato shi kaɗai barin ba zai iya zama ɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala ba ka bar wani abu da Allah ya ce ka bari kawai ka bar shi kawai barin shi kaɗai ba zai zama ɗa'a ba sai ya haɗu da wani abu da Allah ya umarni da shi shi ne ce da a ce bawa zai bar dukkan wani abin da Allah ce a bari to wannan ba zai sa ya samu sakayya daga Allah ba har sai ya zanto yana da imani sai ya zanto yana da imani imani wani abu ne da Allah ya umarni da shi ya yi umarni da a imani to inda babu imani don kawai ya bar bar wasu abubuwa saboda ya taso ba ya da sha'awar su ba ya son su yana kyamar su yana wannan ba zai sa ya samu lada ba yanzan kafiri ya bar zalunci ko ya bar shan giya ko ko baya zinace zinace ko baya kaza baya kaza wannan rashin aikata laifukan ba zai sa Allah ya ba shi lada ba saboda saboda ba imani sai da imani ne Allah subhanahu wataala yake ba da ladan kabar abin da baya da kyau in kana mumini kabar abu dan Allah to sai Allah ya baka lada akan wannan abin da ka bari to ashe kaga dukkan wani abu da zaka bari ba za ka samu ladan barin abin ba sai ya hada da aikata wani abu da Allah ya umarni da shi shine imani ko kyakkyawan niyya ga yi abin dan Allah shine yace wa kadhalikal ma'mun la yakunu tarkuhu lil mahzuri qurbatan hatta yuqarinahu ma'murun niyyati an-niyya ana fi an-niyya salihah al-ikhlas duk abin da za ka bari a matsayinka na mumini ba za ka samu ladan barin abin ba sai ka bar shi da kyakkyawar niyya duk wani abin da Allah ce a bari ka bari ba za ka samu ladan barin abin ba sai idan ka yi shi da kyakkyawar niyya wato ba ba ba tilasta haka aka yi bai sa ka bari ba ƙarfinka ne aka fi ba shi yasa ka haƙura ba riya ce ba dan a ce kai mai haƙuri ne ko kai mai kaza ne shi yasa ka bari a a ka bari ne kawai dan Allah to a lokacin ne barin zai maka amfani ashe kaga Umar al-Ma'mur kenan yana gaba da al-manhi dan ka bar abinda Allah ya hana kawai ba za ka samu ladan barin ba in ba ka bar shi dan Allah mutumin da ya bar sata saboda ya yi rauni ya tsufa ba ya da ƙarfi ko ba ya da lafiya wannan ba zai sa ya ce kuma yanzu tunda ba ya sata ba ana ta rubuta mishi lada a dalilin me ai bai bar shi dan Allah ba eh mutuwar da ya tafi zai yi sata mai gidan ya fafaro shi ya koro shi ya zo gindin bishiya yana haki yana huci ya ce to na haƙura dan Allah kaga ba wani lada ba dan Allah ya haƙura ba saboda an fi ƙarfin sa ne da ya samu dama zai sata sa to duk abin da ka bar shi ba dan Allah ba dan wani dalili daban na duniya to wannan baka da lada akan sa ko ido ya maka yawa tun da ya zo zai yi sata sai ga duk ana ta kallon shi ko ina sai ya haƙura sai ya juya ce to na bari na fasa satar wannan ba zai sa ya samu lada ba saboda idanuwa ne suka hana shi satar فافتقر ترك المنهيات في كونها قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور shi kaga dukkan wani abin da zaka bari dan Allah wanda Allah ya hana dukkan wani abin da za ka bari wanda Allah ya hana ba za ka samu ladansa ba sai ya buƙaci wani abu da Allah ya umarni da shi shine kyakkyawan niyya wala yaftaqiru fi'lul ma'mur fi kawnihi qurbatan wa ta'atan ila tarki al-ma'mur amma shi abin da aka ce aikin da'a ne baya buƙatar sai ka bar wani abu wanda aka hana sannan ka samu ladansa anan akwai abin dubawa wannan maganar da ya faɗa ba haka take ba ɗari bisa ɗari saboda ko da abin da za ka aka yi umarni da shi shi ma dole sai ka kaucewa abin da aka hana yanzu kaga ayyuka da muke yi an hana mu mu yi riya in muka yi riya ya bata ya bata aikin saboda haka akwai wani abu da aka umarce mu mu kauce masa dan aikin mu ya zama karbabbe shine riya yi dan wani da as-sum'a yi dan ajikai a rika fada da al'ujubu yi kuma kana jiji da kai da wannan aikin da kai duka waɗannan abubuwa idan ya zanto ba a bar su ba a cikin kowane aiki aiki ba zai karɓu ba saboda haka shi ma fi'ilul ma'mur yahtaju ila tarki almanhi almanhi din shine wannan abubuwan da aka hana an hana ka riba riya an hana ka ujubu an hana ka ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha shi mutum zai iya yin sadaka sannan ya sadakar tashi ta zama ba ta da lada yayin da ya cutar da wanda ya bawa sadakar ta hanyar wasu maganganu da zai faɗa a kansa ko ta hanyar wani abu da zai aikata masa ko kuma ta hanyar goranta masa da zai yi duka waɗannan abubuwa za su ɓata aikinsa to Allah ce kakku ɓata aikinku na sadaka ta hanyar bilmanni ta hanyar gori ko kuma ta hanyar cutarwa saboda ka shi ma fi'lul ma'muri في كونه قربة وطاعة يحتاج إلى ترك المحظور شين يحتاج إلى ترك الرياء ويحتاج إلى ترك المن والأذى وإلى آخره دو سأبوه والسمعة والعجب دك وأن أبوينا بقاتل كوتشي مسلم سيتي ولو افتقر إليه لم يقبل لم يقبل الله لم يقبل لم يقبل الله طاعة طاعة من عصاه أبدا akwai ma'asiya wacce ba ta da alaka da aikin da kai akwai ma'asiya wacce ba ta da alaka da aikin da kai mutum ne yana sallah kuma yana sata sallarsa daban satarsa daban Allah zai karbi sallarsa a inda yayi ta yadda ya kamata kuma zai kama shi da laifin satarsa saboda kowanne aljihad munfakka ne ba hada suke ba saboda haka ba za a ce dan yana sata ba in yayi sallah ba karba ba ko dan yana cin riba in yi hajji ba a karba ba hajjinsa tana nan ribarsa kuma da ya ci ita ma tana nan saboda jihad ne mun fakka kowanne zaman kansa yake tunda ya sato kayan sawar wani ya sa a jikinsa kuma ya je juma'a juma'a tana nan satar kayan wani da sa kuma shi ma yana nan haka ba za a ce sallarsa ta ɓace ba saboda kayan sata ne a jikinsa kayan sata suna jikinsa ana rubuta masa alhakin satar kayan da ba nashi bai amfani da su ana na ana rubuta masa shi kuma mai rubuta masa ladan juma'a shi bayana yana rubuta masa kowanne yana samun kasansa a ciki ba inda za nan ba za a rage masa ba nan ba za a ƙara masa ba saboda haka kaga ba za a ce aikata saban Allah zai hana a karɓi aikinka na ƙwarai ba inda an faɗi haka to da ba wanda za a karɓa aikinsa tunda mutum zai saba Allah ba bai san ya saba masa ba mala yace al'ashiru dalili na da goma annal manhiya matlubun i'damuhu wal ma'muru matlubun ijaduhu wal muradu ijadu hadha wa i'damu hadha yace shi abinda aka hana abinda ake bukata shine a gababu shi shi kuma abinda aka yi umarni da shi abinda ake bukatar shi ne a ga ya samu wannan ana bukatar a ga babu shi wannan ana bukatar a ga ya samu almanhiyu abinda aka hana so ake a ga babu shi shi babu ake so a gani a mahallinsa shi ko wannan da aka yi umarni da shi so ake a samar da shi a gan shi akwai shi yace don haka bukatar a samar da wannan a rasar da wannan ne فإذا قدر عدم الأمرين أو وجودهما كان وجودهما خيرا من عدمهما da za a kaddara wato rasa duka abubuwan guda biyu ko sabuwar duka abubuwan guda biyu wanne ne yafi da a rasa su su duka da a samar da su su duka wanne ne yafi alkhairi samar da su su duka bin yafi alkhairi sama da rasa su su duka bin misali sallah da shan giya sallah da shan giya sallah ana so a ga an samar da ita ga samu mutum yana sallah shan giya kuma ana so a ga an rasar da shi a ga mutum baya shan giya to da za a kaddara rasa sallah da shan giya duka baya shan giya kuma baya sallah ce gashi baya shan giya baya sallah wannan kuma yana shan giya yana sallah wanda yake shan giya yana sallah saboda kaga a fi'ilul ma'mur kenan yana gaba da yana gaba da tarkul mahzur saboda ka a samu sallar da shan giyar yafi a rasa sallar a rasa shan giyar duka wannan zai zama mumini ne mai sabo amma wancan zai zama kafiri ne baya shan giya kuma baya sallah kaga ba musulmi ba kenan wannan kuma yana shan giya yana sallah kaga musulmi ne mai saban Allah kafin a hana shan giyar ba ta kai la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ba kaga ba a hana sallar duka ba sai aka ce kada ku sha giya lokacin kada ku kusanci sallah lokacin da ku sha giya har sai kun san me kuke faɗa wato har sai hankalinku ya da jikinku wannan mayan na giya ya rabu da ku kaga ashe ba a hana su yin sallah ba za su yi sallah amma kada su yi sallah lokacin da suke cikin mayan giya to da rasa bin gara a samar da bin duka fa idza fa innahu idza udima al ma'mur lam yanfa adam lam yanfa adam al mahzur domin aka haɗin aka rasa abinda aka yi umarni da shi shine sallah anan misali a misalin da muka bayar to rashin shagge ba zai amfane shi ba in ya zanto baya sallah shine adamul ma'mur to rashin shagiyar da baya shagiya sai ya amfana da wannan ba zai amfana da wannan ba tunda dai baya sallah wa idza wujida al ma'mur qad yusta'anu bihi ala daf'i al mahzur aw ala daf'i athari amma idan aka samu abin da aka yi umarnin da shi tana yi wa ai amfani da wannan abin aikata wannan abin da aka yi umarni da shi wajen raba shi da wannan abin da aka hana shi ɗin ko kuma a rage masa tasiri kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce qimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar as-salatu tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari kaga idan ya zanto yana aikata munkari yana aikata alfasha amma yana sallah to akwai yiwuwar sallar nan ta yi masa tasiri ta hana shi munkarin ashe samuwar abin da aka yi umarni da shi yana tasiri ko da kuwa akwai abin da aka hana tare da mutum wanda aka gaya wa annabi yana sata annabi ya ce satanhahu salatu annabi ya tambaye su yana sallah suka ce yana sallah annabi ya ce sallar sa za ta hana shi saboda inda zai tsayar da sallah a lokacinta ya kula da ka'idojinta yi ta cikin jama'a to yau da gobe za ta gyara masa zuciya zai daina laifin da yake sabanin da a ce baya yi gaba daya sannan ya ce au ala dafi atharihi inna alhasanati yuzhibna sayyi'at wanda yazo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci matar da ba tashi ba annabi ya ce kai sallah tare da mu ya ce annabi ya ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at saboda haka hasanar da za ta zo bayan laifi za ta iya shafe laifin ci ba atbi sayyi'atil hasanata tamhuha ka bibiyi mummunan aiki da kyakkyawa sai kyakkyawa ta goge mummunar فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض أتي متن ينا درنسا أما باشر لا فيها ya fi a ce lafiyar salau amma ba shi da rai haka ne? saboda haka a samu sallah da shan giya ya fi a rasa sallah a rasa shan giyar gaba ɗaya mala ya ce alhadi ashar fuska ta goma sha ɗaya أن باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضيف babin abin da aka yi umarni da shi kyakkyawan aiki ɗaya ana nuban yashi da ladan kwatankwacinsa goma kyakkyawan aiki ɗaya ana ruban yashi da ladan kwatankwacinsa goma har zuwa ninki ɗari bakwai har zuwa ninki ba iyaka wato mutumin da zai aiki kyakkyawa guda ɗaya to za a ba shi ladan aiki irin wannan goma kai sallah ta azahar daya za a baka ladan sallah azahar goma in kai la'asar ɗaya kana ladan sallar la'asar goma wannan duka hasanat haka suke man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ce duk wanda yazo da kyakkyawan aiki yana da kwatankwacin ladan sa goma babu wanda zai yi aiki kyakkyawa kuma a bashi lada ɗaya ƙwara ɗaya ƙwallin ƙwall babu shi duk wani aiki da kai alhasana bi ashrati amsalha to idan abin ya yi kyau sosai Allah ya ga dama sai ya ninka shi ma ɗari bakwai kowane aiki ɗaya sai ya ninka maka ladan shi ɗari bakwai wancan goman confirm ne kowa yana da shi ba ku yi magarba a nan ba to kowa magarba goma goma aka ba shi za a yi a isha'i to kowa za a ba shi wannan confirm wannan ba a ba maganar ragi to a cikinmu kuma akwai wanda za a ninka masa har zuwa 700 an ce har zuwa 700 akwai wanda za a ninka masa 20 30 40 50 60 70 100 150 haka har zuwa 700 kowa gwargwadon kuma irin kyautata sallar da ikhlasinsa da waye da waye sai kuma a yi ta kakkarawa amma goman nan kowa zai same ta ta farko an gane sai dai in ba sallah yi ba sai dai in birin birin yayi to kuma daga ɗari bakwai ɗin nan ma ba a tsaya ba za a ci gaba da kuma ninka maka ci gaba da ninka maka ci gaba da ninka maka ila azafin kasira zuwa ninkin ba iyaka shine fadar Allah da yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' والله واسع عليم في كل سنبلة مئة حبة شين سبع مئة سنة والله يضاعف لمن يشاء شين إلى أضعاف كثيرة توانا باب الحسنات كينا باب الحسنات أي كان قري وانا شين لا دنسو شين لا دنسو وباب المحظور السيئة فيه بمثلها أما باب أبن الله يحنى ce kada ai kaza kada ai kaza kada ai kaza to duk mutumin da yayi mummunan aiki daya to za a rubuta masa laifin mummunan aiki daya kwallu kwal ba za a rubuta masa laifin mummunan aiki biyu ba wato ba za a ninka masa laifin ba an fahimta wannan laifin mummunan aikin guda daya shi za a rubuta masa idan laifin mummunan aikin zai yi shekara hamsin ne a wuta to iya hamsin din nan zai yi ba za a rubuta masa kowa ɗari ba an gane iya wannan laifin kwaya ɗaya za a rubuta masa waje za a sayyi'atin sayyi'atun misluha shi ne sakamakon mummunan aiki mummuna sakamako irinsa misluha irinsa to shi ne sai malam ya ce وهي بسدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماهية والمصيبة المكفرة واستغفار الملائكة للمؤمنين واستغفار بعضهم لبعض وغير ذلك توانا ممونا إتما أقوي ورت أشاريتا إتا ممونا قيادة أقوي ور أشاري مس إتا تهيوي دبن دبن كولي تهير يتوبة ألا أشاري مسا التائب من الذنب كمن لا ذنب له يا توبة أن شاري مسا والاستغفار كوكما يعني مغافرة الله يا غافر تامسا والحسنة الماحية هو يي وسا أيوكا كاواوا da zasu shafi wannan abin innal hasanati yudhibna as-sayyi'at wastighfar al-mayl musibatu al-mukaffira ko kuma Allah ya jarrabe shi da wata musiba da wata jarraba da za ta zama masa kafara sai ya zama ta kankare masa laifukan nasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko kaya mumini ya taka sai Allah ya kankare masa zanubin sa da wannan radadin kayar da ya taka saboda haka Allah yana iya jarrabar sa da wani abin da zai kankare masa kuma wannan laifin guda daya wasifaril malaikati lil mu'minin wa yastaghfiruna lil ladzina amanu mala'iku suna nema wa muminai gafara a kullum tana yi wa ya shiga cikin wannan alfarmar mala'iku su nema masa gafara Allah ya gafarta masa wannan kwaya ɗayar wastighfari ba'dihim li ba'd ya junan mu muna nema wa juna gafara Allah ka gafarta ma wani Allah ka yafe ma wani duk muna yin wannan shi ma zai iya samun wannan tagomashin Allah ya yafe masa wannan guda ɗayan wa ghairi zalika da hanyoyi daban-daban wanda zai sake maimaita su a wajhi na shafi wa hadha yadullu ala annahu ahabbu ila Allah min adam al-manhi wanda yana nuna kenan mutumin da ya bar ya aikata kyakkyawan aiki ya fi wanda ya bar mummuna a gurin Allah sai dai abin tambaya anan anan yana maganar as-sayyi'atu sayyi'atun mithluha amma tarku sayyi'a tarku sayyi'a hasana ne tarku zam hasana ce an gane mutumin da ya bar laifi bai aikata shi ba dan Allah ya yi hasana ne kamar yadda ya zo a cikin annabi a cikin hadisin abdullahi dan abbas ce man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu kutibat lahu hasanatan kamila mutumin da ya himmatu ya kudura aniyar zai aikata mummunan aiki sai bai aikata ba dan Allah to za a rubuta masa cikakken lada wato cikakkiyar hasana to idan barin laifi mutum ya bar shi dan Allah hasana ce to alhasanatu kuma bi ashri amsalha kaga an koma shi ma fi'lul ma'mur daidai yake da fi'lul ma'mur saboda wannan wajihin ba zai bashi karfi ba a cikin hujjojin da yake bayarwa saboda shi ma tarkil manhi ai ba ana magana ne akan aikata mummuna ba da aikata kyakkyawa ana magana ne akan aikata kyakkyawa da barin mummuna shi kuma nan yayi magana ne akan aikata kyakkyawa da aikata mummuna akwai bambanci ko babu aikata kyakkyawa alhasanatu bi ashri amsalha aikata mummuna wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithla amma kuma ai ba wannan magana ake ba ana magana ne akan fi'lul ma'mur da tarkul manhi fi'lul ma'mur hasana ce wal hasanatu bi ashri amsalha tarkul manhi ita ma hasana ce wal hasanatu bi ashri amsalha saboda ka nan babu wani fifiko an gane saboda ka wannan wajihin ba zai koyi bayansa ba الثاني عشر دليل نشابيو وفسكة تقوم شابيو أن باب المنهيات يمحوه الله سبحانه وتعالى ويبطل أثره بأمور عديدة من فعل العبد وغيره شي باب المنهيات أبو بوان الله يهنا باب سوء Ubangiji yana shafe su da abubuwa da yawa, wanda bawa ne zai aikata da kansa. Abubuwa ne da yawa idan bawa ya aikata za su iya zamo sanadiyar mummunan aikin da ya aikata kuma ba zai masa tasiri ba. فإنه يبطله بالتوبة النسوح abu na farko tuba tuba Allah subhanahu wataala yana yafe wa mutum idan ya tuba wallazi yaqbalu tawbata an ibadihi shine yake karbar tuban bayansa idan bawa ya tuba qabilu ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi Allah yana gafarta zunubi kuma yana karbar tuba saboda haka duk bawa idan yayi laifi ya ce wa Allah ya tuba da gaske daga zuci to Allah zai karbi tubansa ya karbi tubansa kuma zai yafe masa zai goge masa abinda abin da ya riga ya aikata na laifinsa sannan wani istighfar abu na biyu istighfari istighfari shine mutum ya rika astaghfirullah bayan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shar'anta mana ba ma ba cikin sallah an shar'anta mana neman gafara a ruku'u kamar yadda yazo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin ruku yana neman gafara hakanan idan bawa ya gama sallah yana astaghfirullah sau uku astaghfirullah astaghfirullah hakanan a kowane lokaci an shar'anta mutu bawa ya nemi gafara to duk wannan neman gafara yakan zama sanadiyar yafi masa wasu laifuka da ya aikata wa bil hasanatil mahiya sannan kyawawan ayyuka sune abu na uku kyawawan ayyuka da zai yi za su wato shafe masa munanan ayyuka da yi kamar yadda Allah ce ka tsaye da sallah innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana wa bil masa'ib masa'ib al mukaffira haka nan wata musiba da za ta samu bawa wannan shine abu na hudu shi ma za su zama masa kaffara Allah ya jarrabe shi da wata jarraba da ba zai ji dadin sa faruwar ta gare shi ba sai ta zama masa kaffara wa bi istighfaril mala'ika wannan shine abu na biyar mala'iku suna nema wa mu'minai gafara ba da ba rana zai shiga cikin wannan alfarmar ya samu gafarar zunubansa wa bi du'a'il mu'minina haka na addu'o'in mu'minai su ma za su iya masa tasiri su gafarta masa laifinsa a gafarta masa laifinsa bala ce fa hadhihi sittatu fi hali hayatihi wannan abubuwa shida lokacin da mutum yake da rayuwarsa yake wato yake duniya waɗannan hanyoyi guda shida duk za su iya masa amfani wajen a yafe masa laifinsa wa bi tashdidil mauti wa karfihi wa siyaqihi alayhi haka nan da tsananta masa mutuwa da tsananta masa mutuwa da kuma irin bakin ciki na mutuwar da zai same shi da yadda mutuwar za ta zo masa lokaci idan ya zanto bawa mai laifi ne aka zo karɓar ransa to za a tsananta masa wajen karɓar ran zai shiga damuwa da bakin ciki da tashin hankali da tsananin mutuwa wannan tsananin mutuwar ita ma tana iya zamo masa kafara na abubuwan da ya baya fa hada inda mufaraqatihi dunya lokacin da yazo barin duniya wa bi hawli al-matla haka nan da abinda zai gani na ban tsoro yayin da aka binne shi abubuwan da za a bijiro masa na muyayen ayyukansa su tayar masa da hankali wa raw'atil malakaini fil qabr da yadda mala'iku za su bijiro masa a cikin kabari domin su yi masa tambayoyi kuma ya firgita ya tsorata wannan ita ma masifar da za ta shiga tana iya zama sanadiyar kankare masa wasu laifuka wa daqtatihi wa asratihi haka nan da mahatsar kabari da tatsarsa kabarin kowa zai matse shi duk wani mai mamaci in aka sashi a kabari kabarinsa zai matse shi sai wani tafi ta wani annabi yana cewa inna lil qabri damma law naja minha ahad lanaja minha sa'd ibn mu'az al qabr kabari yana da wata matsa yana da tatsa da akwai wanda zai kubuta daga gare ta da shine sa'ad ibn mu'az sayyidul aus shugaban kabilar aus wanda lokacin da ya mutu sai da al'arshin Allah ya girgiza ce ihtazza alfin rahman li mauti sa'ad yayi mutuwar shahada to amma duk da haka da aka binne shi annabi yake cewa akwai wata matsa da kabari yake wa mu'mini da akwai wanda zai tsira da gare ta da sa'ad to shi ma sai ta riske shi sai dai kowa da gwargwadon yadda za ta riske shi gwargwadon irin yadda ya ce wa Allah da irin nauyin ayyukan kwarai ko nauyin munanan ayyuka to ita kanta wannan matsar ga mumini mai sabo tana iya zamowa sanadiyar kakkabe masa wasu laifukan kuma wa bi shiddatil mawqifi sannan tsayuwa a filin mahshar in an tashi mutane ranar gobe kiyama tsayawa gaban Allah subhanahu wata'ala domin hisabi idan mai laifi ya tsaya gaban wanda zai masa hukunci babu shakka zuciyarsa ciki take da tsoro bare ya tsaya gaba ga ubangijin duniya duka ubangijin sama da ƙasa babu shakka irin abin da zai same shi na firgici da tsoro da tashin hankali ba kankani bane wa ana'ihi wa su'ubatihi da wahalar da take cikin wannan tsayuwar ita ma tana iya zamowa sanadiyya na kankare masa wani laifinsa yana sane da hadisin abdullahi dan umar lokacin da allah zai kira wani bawa ya jefa masa suturarsa ma'ana ya suturce shi daga shi sai shi ba a gaban sauran halittu ba allah subhanahu wata'ala ya rika lissafa masa laifukansa ce ba kayi kaza ba ba kayi kaza ba ba kayi kaza ba bawa yana ta cewa yayi yayi yayi ba ɗaya da zai musa saboda ba wurin ya yi musu bane har sai ya gama sakankancewa kawai za a ce a cirke shi a tabbata shi wuta saboda ga laifuffuka an zana masa ko mai zana masa shine Allah to a lokacin sai Allah ce to na suturta ka a duniya na rufa maka asiri yawa ba san ma kai waɗannan laifukan ba to idan na rufa maka asiri a can anan ba na rufa maka asiri kuma na gafarta maka to yayin da ake karanto masa waɗanda laifuffuka ubangiji da kansa yana gaya masa shi kuma yana ikirari wani irin ya za ka fasa zuciyarsa ka ganta kawai jira yake a ce kuzuhu fa gulluhu sun baljahi masallu to kawai fatsam sai ji a ce an rufa maka asiri a duniya a nan ma an rufa maka asiri ta fi aljanna wa bi shafa'ati shafi'ina wannan shine na goma na na goma sha ɗaya shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto annabawa za su yi ceto salihai za su yi ceto annabin ceto zai yi ceto zai cuci duk wani mumini da Allah ya yarda da shi kuma ya bada izinin a cece shi babu wanda zai yi ceto a ranar gobe kiyama sai wanda Allah ya masa izini ya yi ceto sai kuma ga wanda Allah ya yarda a cece shi saboda ka ceton kaga duk gaba ɗaya na Allah ne shi yasa Allah ce qul lillahi shafa'atu jami'a ce ceto gaba ɗaya na Allah ne shi yasa a gurin Allah ake roƙon ceto ba roƙon sa gurin wani sai a roƙi Allah ceto Allah ka samu a cikin ceton annabawa da manzanni Allah sa ka samu cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam saboda nashi ne kuma ba mai yin sa sai da izininsa zallazi ya shafa'u illa bi izini wane ne zai ceto in ba da izininsa ba ashe kaga inda izininsa za a yi ceto wala yashfa'una illa liman irtaba sannan ba za su ceto wani ba sai wanda Allah ya yarda da shi sai Allah ya yarda da shi ya ce a cetuwa ne na yarda to sannan za a cece shi wabi rahmati arhamir rahimi sannan kuma da rahamar mafi jinkan masu jinkan shi ne Allah saboda haka idan annabawa sun yi ceto salihai sun yi ceto Allah ya ceto ba wanda ya rage illa rabbul alamin haka ubangiji ya damki damka daga cikin wuta ya watsa su aljanna kuma damka watsa su aljanna to duk waɗannan hanyoyi ne da Allah subhanahu wataala zai samarwa da mumini mai sabo rangwame shi yasa ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakat saboda haka ubangiji subhanahu wataala rahamarsa ta yalwaci komai amma a ranar lahira zai rubuta ta ga waɗanda suka yi imani suke kiyaye dokar Allah da haka akwai wannan rahama shi ya sa mumini mai saban Allah gida ta alin sunna ba a yanke masa hukunci da cewa shi dan wuta ne dan ba a san mai Allah zai yi da shi ba tana yiwa ɗaya daga cikin abubuwan nan goma su amfane shi baka sani ba sai ba za ka yanke masa dan wuta ba haka nan ba za ka yanke masa dan aljanna ba ba wanda ake yanke masa hukuncin tabbas dan aljanna ne sai wanda alqur'ani da sunna suka yanke musu hukuncin in aljanna ne su ne sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa albishir ko alqur'ani yace radiyallahu anhu wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar waɗannan Allah subhanahu wataala ya riga ya ba da labari game da su cewa ya yarda da su wanda duk Allah ya yarda da shi ko dan aljanna ne saboda yardar Allah ta fi komai ma a cikin ni'imomin gidan aljanna wa ridwanu min Allah akbar duk wanda Allah ya yarda da shi to wannan confirm ba mu da ta baba cewa dan aljanna ne amma baya ga waɗannan sai dai kyakkyawan fata da ake yi wa wato masu kyawawan ayyuka wasu kyakkyawan fatan ɗan aljanna ne haka nan ba wanda za ka yanke wa ɗan wuta ne sai wanda Allah ya yanke masa ɗan wuta ne wanda kuma yanzu babu wahayi sai dai ka ce wa mutum kana aikata ayyuka irin na 'yan wuta abin da kake aikatawa ga sakamakon sa ranar gobe kiyama Allah ya ce zai yi kaza zai yi kaza akan wanda yake aikata kaza shi wanda da kake wa'azi baka san yaya makomarsa za ta kasance tsakanin shi da Allah ba amma kuma wannan ba zai hana kai masa wa'azi ba dan wasu suna daukar cewa ai tunda ba ba wuta da aljanna a hannunka to ka daina magana akan laifukan mutane a in haka ne da alqur'ani ba zai sauka ba da da kuma bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce to shikenan a tattara alqur'ani a je a kai shi gidan tarihi a aje shi saboda yanzu ba wanda za a yi wa'azi da shi alqur'ani cike yake da bayanin ayyuka na yan wuta da ayyuka na yan aljanna saboda haka ba za a fasa ba za a fasa ga yawa mutane ba Allah subhanahu wata'ala ta wa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi da alqur'ani ga waɗanda suke tsoron narkona mai tsoron Allah shi ake wa'azi da alqur'ani wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi wa'azi yana amfanar da mu'mini saboda haka in mutum mu'mini ne zai amfana da wa'azi amma mutum ya ce ba ka da wuta ba ka da aljanna ka daina mun wa'azi wannan ba magana ce ta mumini da ya san abin da yake ba magana ce ta 'yan tasha jahilai waɗanda ba su san Allah ba sun fi so kawai duk abin da suke kai shiru a zuba musu ido su ta yi kuma su jawo mutane musiba idan ta zo kuma za ta takaita a kansu ba za ta shafi kowa da kowa yanzu musibin da muke fama da su ai da yawa wasu abubuwan mu muka jawo kansu kuma wasu ne daga cikin mu suka jawo mana wannan dan ma ana wa'azi ana faɗakarwa to akwai waɗanda shedanunsu suke gaya musu ku gaya wa mutane su daina muku wa'azi saboda ba su ke da aljanna da wuta ba shi mai aljanna da wutan shi ce kai wa'azi shi wanda yake da aljanna da wutan shi ce ayi wa mutane wa'azi a gaya musu abin da suke yi kaza ne me yin kaza ga laifin da Allah ga kuban da Allah ce zai musu wannan ba ni ne na cewa kai ma sai ka sai ka haɗu da wannan kuba ba amma dai ka sani dan ya zanto hujja ne ta tsayu gare ka ta ubangiji subhanahu wataala to shine malam yace fa in ajizat anhu hadhihi al-umur fala budda lahu min dukhulin nar in duka waɗannan abubuwan goma sha ɗaya da ambata ko goma sha biyu ma in dukansu ba za su iya kwatar bawa ba to dole sai ya shiga wuta wanda zai nuna maka duk wanda ya yarda ya shiga wuta to wanda ya kai matuƙa ga zama halakakke a sararre ka duba hanyoyin da za ka kubuta ba kaɗan ba Allah subhanahu wataala ya sanya hanyoyin kubutar bawa ba kaɗan ba ne tun daga yadda zai rika lindinka masa ladansa duk wani aiki ɗaya kai a lindinka maka a lindinka maka a lindinka maka sannan kai laifi a sa maka ɗaya ƙwaya ɗaya tak shi ma ƙwaya ɗaya tak ɗin akwai yiwuwar waɗannan abubuwa su zo su shafe shi amma duk da haka bawa ya tafi wuta wannan ya nuna ƙarshe wajen lalacewa wa yakunu lubthuhu fiha ala qadri baqa'i khuffihi wa darani to sai ya zanto zaman sa a cikin wuta gwargwadon yadda wato ƙazantarsa take da kuma dattin jikinsa ita wuta Allah subhanahu wata'ala wutar da za a sa mu'minai mu'minai masu sabo wuta ce wacce take wanke musu kazanta da datti wutar wanke kazanta ce da datti shi yasa wutar da za a sanya usatul mu'minin ba ita ce wutar da za a sanya kuffar ba kafirai wutar su daban mu'minai ma masu sabon Allah su ma wutar su daban su waɗancan wutar su in suka shige ta la ya mutu fiha wala yahya haka zai gama rayuwarsa kullama nadijat duluduhum baddalnahum duludan ghayra hadi yadhuqul azab haka za a ta musu azaba fatan jikinsu da naman jikinsu gaba ɗaya zagwanye a sake canza musu wasu a sake ci gaba da yi musu azaba haka za a yi ta yi ba ranar karewa amma shi mumini zai shiga domin a kawar masa da kazantar saban Allah da ya yi a duniya da dattin da ya kwaso na duniya ita aljanna aljanna gida ne tsarkakakke da haka babu mai shigarsa sai mai tsarki da haka idan mutum ya kwaso kazanta ta duniya ta saban Allah ya je lahira to za a shigar da shi wannan wurin ne dan a wanke masa wannan kazantar sannan a bayar da shi gidan aljanna yana mai tsarki to idan aka sa shi to gwargwadon irin yawan kazantar da ke jikinsa da dattin da ke jikinsa gwargwadon dadewa da zai wanda kazantar da yawa to kaga zai fi dadewa wanda kazantar tashi tsakatsaki ne shi ma haka zamansa zai kasance wanda kazantar tashi ɗan kaɗan ce to shi ma haka dai zaman nashi zai kasance fa inna allaha harrama aljannata illa ala tayyib Allah baya shigar da wani aljanna sai mai tsarki sai mutumin da yake tsarkakakke fama dama daranuhu wa wasakhuhu وخبثه فيه فهو في كير التطهير حتى يتصفى من ذلك الوصف من ذلك الوسخ walhabat ya ce to matuƙar yana tare da datti da ainihin dauɗa da ƙazanta to fa huwa fi kiri ta tsahiri za a sa shi cikin ziga-zigin tsarkakewa kamar yadda ake sa ƙarfe a cikin wuta don a kawar da dukkan wani datti da yake jikinsa haka shi ma za a sa shi a cikin wannan ziga-zigi na wutar jahannama hatta ya tasaffa har sai ya dawo gare-gare min zalikal wasqi wal khabath daga wannan datti da kuma wannan kazanta wa amma babul ma'murat ce to amma babin abubuwan da aka yi umarni da su fala yabduruhu illa shirk babu abin da ke lalata abin da aka yi umarni da shi sai shirka shin babu wani abin da yake lalata aiki sai shirka haka ne ko ku akwai wasu abubuwa da su iya lalata aiki ba shirka ba ar-ridda ridda tana rusa aiki man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fi ad-dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir wanda duk yayin ridda ba addinin sa ya mutu yana kafiri to aikin sa ya rushe ridda ba dole ba dole sai da shirka ba ba dole sai mutum yayi shirka yake ridda ba mutum zai iya ridda ba tare da shirka ba to wanda zai dauki alqur'ani ya sa shi a cikin kazanta misali ko ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama da ce ya karyata shi kaga ba shirka yayi ba shirka shine hada Allah da wani wajen bauta wannan abin da ya sunan shi ridda to kuma ya dusa masa aiki saboda ka ba wai shirka kada yake dusa aiki ba sannan Allah subhanahu wata'ala kamar da muka ambata a baya yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha ya ku wadanda suka yi imani kada ku bata sadakokin ku ta hanyar gori da kuma cutarwa tunda zai ba wani sadaka kuma idan yana goranta masa ya bata sadakarsa kaga ba dindai ba ba shirka yi ba ashe gori ba yana bata sadaka yana bata aiki mai kyau haka nan al'aza cutarwa mutumin da zai ba da sadaka amma sai ya zagi wanda zai ba shi mutumin banza zo ka karba sai ya zage shi sannan ya ba shi kaga akwai cutarwa ko sai ya gaggaya masa maganganu ku ne nan kun damu mutane kun hana mu sakat wai mu kadai ne muke sadakar nan ba ka zuwa wani kullum jiya ka zo yau ka zo ka zo ya gaggaya masa maganganu sannan ya bashi kaga ya bata ladansa ballantana kuma da zai rike bulala ana bayarwa ana ana shauda mutane bulala ana duka ana basu ana duka shikenan ka da ki kudin ka wai ce ka da ki sadakar ka ko to kaga wannan duk ba da bace ba kuma shirka bace ba kuma ta bata aiki Allah ce ila ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun Allah ce ya ku wadanda suka yi imani kada ku daga miliyar ku akan miliyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna magana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kada ku kwakwazo a gaban sa kuna kwarba magana wato kuna daga miliya kada ayyukanku su lalace ba ku sani kaga nan rashin ladabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya jawo aikin wanda ya yi aiki mai kyau kuma ya muna da ladabi ga annabi aikinsa ya lalace ba shirka yayi ba ba ridda yayi ba amma kuma ya yi su'ul adabi ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aikinsa ya lalace saboda haka kaga ashe da ibn al-qayyim yake cewa amma babul ma'murati fala yutiluhu illa shirk wani akwai kari akai ba shirka dai kadai ce ta lalata aiki ba abubuwa da yawa suna iya lalata aiki ba shirka ba ina ga lokaci yayi mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuma na kuskure Allah ya fi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته